magabatan masu gabata shehunan malamanmu shugabanninmu sauran jama'a maza da mata yara da manya baki daya Allah ya gafarta muku اللهم نسلم أغلانا ومجار وإخواننا وأجدادنا وعلمائنا وأطهارنا وجيراننا وقربائنا ومشايخنا وأولادنا ولمن قربنا بالعباد اللهم اغفر لهم وارحمنا بعدهم اللهم لا تهرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم إنا متواضع الله سامح كاد الإيمان الله بامن يكون تأثير الإيمان da suka samu ruwan asiri Allah ya samu samu haka Allah kyau ta bar kyau sun labara
بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وابتلاله العظيم فابتال ما تؤمر وآل أن المشركين إنا قضيناك المستهزئين فذكر وإن الذكرى تنفع المؤمنين اللهم أرنا من شر الأعداء وكيد الكائدين ووقر الماكرين وجور الظالمين وأسد الحاسدين وانفاق المنافقين وشر الأشرار وأسد المؤتدين يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم باب صفة النار وأهلها
يا الأمم أن محمد صلى الله عليه وسلم تفرقوا muna yi wa Allah tabaraka wa ta'ala godiya wanda ya sake maimaita mana wannan shekara hijiran manzon Allah daga Makka zuwa Madina shekaru dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da yau ɗaya ga watan Ramadana wata na tara musulunci kuma biyu ga watan hudu na miladiya ya tsohaiwa wannan isa shekaru dubu biyu da ishirin da biyu muna yi Allah godiya sun zulmata mana wannan rana mara roƙon Allah wanda suka rabu daga wancan shekara zuwa wannan shekara Allah ya gafarta musu domin da yawa wancan shekara mun yi da wasu muna tare da su a nan yanzu haka suna nan a gabari to Allah ya gafarta musu Allah ya kyauta kwanciyar su Allah ya fi kurakuran su ta mu ta zo kuma Allah ya sa mu cika da imani Allah ya ba mu yi kwanta shi da imani sannan muna roƙaƙiwa wannan wata da muka fara yau ɗaya ga wata lafiyar zaman kai azumi ɗaya to bayi da Allah ya ke yantawa cikin watan Allah ya sa muna ciki kuma addu'o'i da za mu yi a cikin watan da karance-karance da ibadu da dukkan sha'ani na addini Allah ya karba mana Allah ya karba mu Allah ya karba mu da fata Allah ya mu gama lafiya ko jama'a musulmi kamar da kowa ya sani wata shekara mun rubar shi a babin da ya yi mana bayani kan maganan tashin kiyama kowa ya sani wani littafi farko ya fara magana kan maganan ikilasi wato aiki saboda Allah zuwa wanda za ka yi kai don Allah domin tana da aiki a wurin Allah in kana so Allah ya biya ka to dole ne kai saboda Allah wa ma umiru illa li ya'budu Allah wa qulina lahu din bayan mana ya yi magana akan maganar ikhlasi zafi guda da ya kare sai ka ko magana akan maganar mutuwa dama ta rayuwar duniya Allah ya ce bai halittu mutane da aljanu ba sai dan me sai dan rahota masa dama idan mutum ya zo duniya abu da ya kawo shi kenan bayan mutum ya gama rayuwa nan gaba me zai zo mutuwa ne zai zo sai mana bayani akan maganar mutuwa da kuma tsananin mutuwa Allah ya ba mu sa'a bayan ya gama dama bayan mutuwa idan mutum ya mutu ya je gabari abin da yake gaba tashin kiyama ya kawo mana bayani akan maganar tashin kiyama ga yadda abin yake ga yadda abin yake to yanzu za mu shiga babi akan maganar wuta Allah ya kiyaye wutan nan kuma Allah ne ya alƙawari dama a lahira gida biyu ne in mutum ya shiga lahira ba duniya ba ne a duniya an ka zo wani ba san kowa ba kana iya kwana a bakin masallaci kana iya kwana a rumfar kasuwa kana iya kwana a gindin wani bishiya kana iya kwana a cikin jeji kana iya kwana ka samu wani tsohon rufa ko wani bukka ka bagare amma lahira duk wanda ya shiga lahira a cikin biyu yana daya inda lalina amanu وعمل الصالحات اولئك اصحاب الجنه الفاهم الاتي والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار الاتي ودما الى جوني wanda ya bi Allah abin da Allah ya ce a yi ya bi manzon Allah abin da manzon Allah ya ce a yi yayi to kyakkyawan makoma ina jiransa shi ne aljanna Allah ka sa mana ciki Allah mu roƙe ka albarkar manzon Allah Allah ka sa mu a wannan gida domin wannan gida nan ne manzon Allah yake akwai masu cewa wai su ba ka ibada don aljanna su ba ruwan da aljanna duk wanda ya faɗi haka ya rida duk wanda ya ce ba ruwan da aljanna ya rida domin ba inda Allah ya kai ya ajiye manzon Allah in ba inda ya fi kowa ko ina ba قال يا جماعة إلاني والله لا يتغير أو كده هو الجنة أنت ما يقول مالني ولا شيء هو مالني ولا بيفتح إلى الجنة ني اتخفت شيء هو من لما لا ينا الجنة إن الله شيء الجنة قومي أقوي أمام من ذلك أبا أولي يتبع قال كده كي مولو ذاك من ذلك ينا الجنة هي فجبا والله duk bawan Allah yana so a ce shi ma yana inda manzon Allah yake Allah ka ba mu wannan gida Allah ka sa mana wannan gida muna so mu gane ba wajen ni'iman ba a'a Allah yanzu misali a ce yau kai ina da suka ga ka ga ga raunin manzon Allah don Allah wallahi ne kai wannan ka bude ido ga haga manzon Allah gaci ma bayyana mai ci Umar Rudu Maryam da Janna ga haga annabi Muhammad za ka Allah ba mu wannan gida to nan gaba ne za a mana bayanin gida wajirin abin da Allah ya tanada mana na ni'imomi da darajoji da martabobi wadda Allah ya tanada ga dukkan wanda ya bi amma yanzu za a yi mana magana makoman masu tsaurin kai ne kangararru kangararru wanda Allah ya ce kar a yi suka ce za su yi ana samun akwai a cikin yahudawa akwai a cikin nasara akwai a cikin zabi'awa akwai a cikin majusawa akwai a cikin musulmai waɗanda Allah ya hana ce so za su bari ba Allah ya ce a yi ce ba za su yi ba kuma suna an tsoron musulunci suna karatun alƙur'ani suna zikiri suna tasbihi suna salati ga manzon Allah amma kuma abinda Allah yake a bari sai ke bari abinda Allah yake a yi sai ke wayannan su da za a mana magana makoman su Allah ka kiyaye mu Allah ka sa ba ma ciki domin in ka ce kana son annabi ko dole ne kuka yi aikin da manzon Allah ya ce a yi yana mutum ne ce yana son baban shi wani ce da yiwuwa ruwa ce ba zai yiwu ba je ka zuwa ka ce ba zai ce ba zai yiwu ba je ka mun noma ce ba zai yiwu ba yana wannan matsayin uba ne matsayin uba ne alamar son mutum to ka aikata abin da mutumin ne yake so kuma yanzu ko da aka muna roƙon Allah Allah kira yin farawa wannan gida da aka wannan baki da malam ya ja yanzu zai mana bayani akan maganar siffan wuta wato kamannin wuta Allah ka sa ba ma wannan gida ya Allah Allah kare mu daga wannan gida kullum manzon Allah yana cewa ya ku al'umma na ta'awwazu billahi min azabillah ku rinka neman tsayi wurin Allah daga azabar wuta wuta ba kyau jama'a ana yanzu ko da wutan da ake dafa biredin nan inda ake dafa biredi ina jin ai musan wurin ko musan wurin ranar kane a ya kuke ganin yadda wuta yake a wurin kowanne aka ce za a jefa ka a ciki a sa ka a ciki a barka a wurin don Allah akwai bala'in da ya kai wannan yanzu ko yin gwagwan tanki din nan tanka na mai ya kama ko na gas wannan ya kai ke yi ya kai ke da mutane na Allah ko a yi haɗarin mota mota ya kama wuta ana kallo mutane suna konewa amma kowa na jin tsoro ya je nesa saboda walayin wuta ya ga jama'a musulmi mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah ga shi ne kullum Allah yana mana wa'azi kwanan na ke cewa da yi saura wata da zau saura wata kaza saura wata kaza aka zo saura sati kaza saura sati kaza ya zo saura kwana kaza yau ga mu tsumbul ga mu tsumbul jiya kama ka ce mun ja wani hannun ga dubu Allah ka maka Allah ya magana ganin waɗannan ne mutum da fara ta gona ne to ga shi yanzu hannun mun kada guda daya a cikin talatin ko idan ba tara ranar kenan sarara sarara ishirin da tara ko da takwas amma kowa ka gan shi a cikin bukatun yan aiki yana jama'a haka ne yara ya musamman bayan fada a za a ɗin nan zuwa da asar da asar ɗin nan kan zuwa biyar biyar dala yaya kowa gan shi yana waya don bayani Sannan na farkon nan.
balla na farkon nan kuma ga rana ga zafi jama'a wannan kaɗai ya isa mu ji tsoron Allah kai ba kowa bane kai ba komai bane you are nothing wala kai ba komai bane yanzu Allah ya mai da kai abin da kai ba komai bane wannan ba zai iya ba Kamar yanzu.
jama'a Allah ba zai iya ba Zai iya.
yanzu ka zama abin da kai sai a daga sai a kwanta a wani abu bane Ba shakka.
jama'a mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah haka da Allah zai magana akan dan adam Allah ya yi mamaki akan dan adam sai da yayi rantsuwa idan sama'ul fadarat wa idan kawaki murtatarat wa idan biharu fujirat wa idan quburu fujirat sai ta me alimat nafsun ma qaddamat wa akhar sai kuma ta me ya ayyuhal insanu ma garraka yana sukar kare ya kai mutum me ya roƙe ka har kake mancewa da ubangijin kannan mai girma mai karamci Allah ne kana aka wanda yana da cika ba yana da cika Allah.
baban ka ne Na'am.
ya kuma ka ne wanka ne mai gidan ka ne wa yana da cika da jama Allah.
wa yana da cika inda bai ga dama ya yi ba ko ne sai yi الذي خلقك فليه فسويك يقوم الجنة لك لكن ما أنك جنك ودانه كما جنة لك inda ya maka ido daya a kuma su daya a goshi da Allah za ka ce gani ba za ka ce gani ba da abanka an maka ko tsawon su daya irin su daya inda za ma gaba ɗaya karfe da ɗaya ko an tini za ka ce sai ka ne neman aure kuma sai a gudu ko ko kuma yana abuwa ɗaya ɗaya ɗan da ɗaya ɗaya dogo sai za ka je kana kana kana sama kana ƙasa kana uba dawa kana haka in kai neman aure sai ka yana gudun ka amma ka kanan kyakkyawa ya maka hanci zama ya wa ido ga sunan daidai wa daida ga hannu daidai wa daida kafafuwa daidai wa daida ga cikin ka daidai bai maka cikin sun gure ne ba da ya maka cikin koro ko haka da Allah ya zaka zama ga kanan gudun sha'awa ka je ma har kana yi wa mata yanga ko wannan tana son ka wannan ma tana son ka tana mutu yanga ko ba ma yi ana yi ke ma Allah ya yi lafiyar kyautawa ya mutu gini ya mutu komai don nan wanda suka wuce sai ya ɗaga yau ya kalle ki inda Allah ya ga dama ya ga dama ya miki baki ruru dala ka ci kallo ko ya miki le abun nan amma ne ido ido wannan kankani wannan kato ko ya miki ido wasa gani ko ya yi kurkuwa ko dala ba ya ne sai Allah الذي خلقك فصل ويخفيتني Allah فأجلك يقول لك وراك kakanan a lokacin yana gudu in ya ga dama ya tafiya ya ga dama ya zauna ya ga dama ya kwanta Allah ya yi ka gaba gaba amma kwakwato kwakwato amma ka shi ka wasu dorinki ka tsoko ya haka ka dago haka in bayan da kake da Allah zaka iya ba ka iya zai yana kudin mota da yaro ne baya na ciwo baya baya lokaci ya Allah ya maka wannan tsari sannan ga hannunka da Allah ba ka taɓa ganin wata ina gudu mota saboda gudu ta ya fita ba a faɗi ma a mutu ko kuma a ganin jama da Allah ka taɓa ganin mutum yana gudu saboda gudu a ce a hannu ya balle ko a ce saboda gudu kawai ya fita a yau gani to da Allah jama'a wa ya shirya mana wannan fasar wai ka fa ajala yace ne ga wani ayyuka wata masha Allah
gaskiya yi wasu mu farare wasu mu farage ko wasu dogaye wasu gajejjeru wasu ya yi mutawawa wasu munana ya yi wasu mu maza ya yi wasu mu mata kaga jama'a mu gode Allah duk abin da kaji Allah ya ce ka bari dan uwa idan kana neman zaman lafiya tsakaninka da Allah bari bari in ji a zaɓi ka ce wai bari ba ba menene ba ba shi ya ba a cikin da ba bari ba menene ba ba shi ya ba wai bari ba sai giya wace da ubanta Mm.
duk wanda ya ki bari wani rana zai shigo ruwa jama'a mu kiyaye wannan wutar da ake faɗa mana nan yanzu yanzu nan ba a duka komai bane Allah ka sa mu daga da imani Allah mu roƙe ka Allah ka ba mu ikon tashi da imani to wannan ba ni zai mana bayanin sifan wuta sai ce ne قال لك wacce da ko نعم.
ko wa kawai zai وآلها yawwa da yan wutan
قال ana da yan wutan نعم ya kuma shirya masu faɗawa wutan Allah ka saba wa ciki Allah mu roƙe ka albarkar shugaban mu annabi Muhammad Allah ka sa ba ma cikin waɗannan ahali na wuta Allah ka sa muna cikin ahalin gidan manzon Allah domin mafarkin manzon Allah aljanna ne mu muna son aljanna ba don matan cikin ta bane ba don mutum da yake cikin ta bane ba abin da yake aljanna yana duniya nan ko ko babu ba mata bane yanzu a cikin zana cikin wannan wanda ba ku da mata ai da ɗaya ne kowa wani ka samu wani biyu da shi wani ma hudu wani kuma daya kowa da gwagwanin abu da Allah ya bashi kuma ga matan Allah ya bar suka suna kala kala kowane irin kala ne su akwai ko akwai full life akwai dim akwai no color kuma mu ga suna in kana son yan dukwakwo ne akwai in kana son yan lokuta akwai in kana son rabon fulani akwai kowane iya kike so akwai ma ba a rajiya ne ba akwai ga kuma ana gaba ma wani gida da ma akwai ne babu wuta sifan wuta da kuma ahalinsa masu fada wani na قال البديع wanda ne yake أبو ليسى na رحمه الله shi na ala da kudu da yau حدثنا البديع da shi ba kiwo ya mana ne أبو جعفر abu jafar حدثنا محمد بن أكيل mahmud da wakilu ya mana hadisi حدثنا عباس abbas ya mana hadisi حدثنا يحيى yaya sai mana hadisi بن أبي بكر dan abi bakar قال yace أنفعنا شريك tariku ya ba mu labari عن أبي صالح sai kuma ya ji daga baban salih عن أبي ها- هارون sai kuma ya ji daga baban harun رضي الله عنه idan Allah ta bada gare su baki daya قال sai shi ne yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم an zo kan kwata-kwata in ka ji an ce ƙara rasulullahi to magana ya kulle an zo gaban Allah kuma shi ne kaɗai a duniya wanda in ka ji abu ya fita a bakinsa daga Allah ne نعم shi ne wanda a maganarsa ba ta gudu ba wakila ba irtilahu ba kaulani a maganar manzon Allah نعم duk abin da kaji ya fita a bakinsa daga Allah ne dan amma shi ba wake da wannan matsayi نعم kowa ka gani a duniya yana ƙarya yana yin gaskiya amma ban da manzon Allah da ka in ka ji an ce maka ƙara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam to ka saurara ka sa hankalinka a matsayinka na musulmi mumini wanda kai imani da Allah kai imani da manzon Allah ne
أو قد على النار أفسنته magana yace an zuga wata an zuga an zuga wata shekara dubu حتى ba shekarar du- ba shekarar duniya ba a ba shekarar duniya ba awa daya awa dayan lahira awa dayan lahira yana bakin shekarar duniya dubu bakwai ne dubu bakwai sabon sauran awa daya na lahira ko irin wannan irin wannan shekaru نعم Allah ya sa mala'iku suka zuga wuta suka zuga suka zuga نعم da ka san wato kira ba ba kai mai me suna ji زغار zuga zaki ko ko akwai ba أفرج to ha shi ma shi na makeri ai da zuga zaki ai akwai bacci ko akwai gajiya akwai yunwa wani kama shi zai iya kwanye shi da dan dinki ko yayi da to ko mala'iku ba ba hutu ba bacci ba gajiya ba tsayawa نعم shekara dubu suka yi irin shekarar su shekarun lahira suna zuga wutar jahannama حتى أهمرت sai da zama wato ta yi zartar sai sha Allah ba kiyaye wuta mune ثم أوقد عليها ألف سنة sannan ka sake zugawa shekara dubu ne
حتى حتى أبينت hatta farihun wato daga daɗin da aka zuga aka zuga aka zuga ta kuma da zama fari kuma sai farihun نعم ثم أوقد ya san عليها wuta kaga wuta ja bai kai wuta ba amma in wuta ya yi wuta dan wani daga wani farfari a cikin shi to bala'i ya yi bala'i kenan da aka zo wuta ja da saura amma in wuta ya kai wuta dan wani daga yana wani irin kalu kana kai na wani yanayi yau amma da wani haka to masifa ne Allah ka kira yau wuta ko san Allah jama'a musulmi wannan ba duka kawai akan mu ne ma akan dan adam ne wala qad zara'ana li jahannama kathiran min al-jinn wal ins نعم lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha أولئك كالأنعام التي بل هو أضل ita Allah ce mun halittu jahannama da yawa daga cikin mutane da aljanu Allah ya yi kuje musamman don jahannama ita to kuna da zuciya amma ba na barita ba نعم ga- ga hanya ga shi kana kallon haka maka yi bayani ga abu ga shi amma ina zuciyar makauniya ce ga idanuwa gudu-gudu ya bi da kai kawai daga nesa amma ba na yi da ba- ba na kallon gaskiya ba نعم ga kunnuwa wani ya fi ka ji amma kuma ba na jin gaskiya ba نعم Allah ya ce waɗannan mutane ula'ika sai da ami wa الله ita waɗannan mutane kamar dabbobi suke نعم Allah ya ce kai bal ai wannan dabba dabba idan ya ga mai cutar da zai gudu ko ba zai gudu ba in ya ga mai ba ta abinci zai zo ko ba zai zo ba zai zo ko kare kakare ne ko yi fara kakare in ya gane gida bai ba da zai yana mai shigo kana ganin zaki ma ba ko wasu zuwa zaki ba duk ba zai zaki nan gaba suna duniya ne da suke so da kowa ba da ma me ka waka ko da ta wako to Allah ce wanda dabba ya san me amfanar da shi ya san me cutar da shi ita ma wayannan mutane kamar lori in ba ga falalle ba magana daga bakin manzon Allah annabi yana bari bari bari kana ki in ba an ba mutum da kake ba kana jama'a amma da kuka yin da kai manzon Allah babu yanzu dukkan mu nan kowa yin yawa ko kowa wani kalma ke wuce masa shi ban ji ba la ilaha illallah muhammadu rasulullah ko manzon Allah ba da ya fito ne ba fa da wannan ya fito ne ba ya tafi ne yana kiran sunan mu yana ummati ummati ummati har numfashin da ya dauke kuma ana tashi a filin kiyama shi za a fara tayarwa yana kura ido da ya ga jibrilu da jibrilu wani rana ne wannan sai ce masa haza yau da haƙafi yau da abubakar dalila yau da nadamati yau da kaza yau da kaza yau da kaza da ya ji an ce haza huwa yawon kiyamati sai ta jibrilu aina ummati ina al'ummata dala da ba muna da kokarin da ya kai wannan kisa duk mutumin da ya sake manzon Allah ya halaka wallahi tallahi in ka dauki wani irin sai da annabi ka halaka ko mahaifinka ne ko jasumarka ne ko malaminka ne ko shehunka ne in kana ɗauka ya fi annabi ka halaka kana ga annabawa ma kenan manyan annabawa irin su annabi adamu irin su annabi nuhu irin su annabi ibrahim irin su annabi musa manyan ulul azami minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam manya manyan wa'annan bayin allah kowannen su sai da ɗauki alƙawari a wurin allah in yana zamaninsa manzon allah ya bayyana sunansa sahabi ba annabi ba ku jama'a wannan babban kyauta ne ba Allah ya ba mu mu al'umman annabi Muhammad to ku ji abin da manzo Allah yake faɗi an zuba wutar jahannama ta yi da zur shekara dubu aka sake zugawa shekara dubu ta zama fara kwal ne ثم أوقد عليها ألف سنة حتى أصوت sannan kuma aka sake zugawa shekara dubu حتى يبكي الجرم يرزاك سنة نمجي فهي سوداء هذه جغبة ما ذا الله سنة نمجي الزبقاء كرم كالليل المجرم أي كاتك من جريني أنا من سوء لا مالا دوك جدا مالا irin hanyowa ina an ɗauke cikin dare kamar ƙarfe biyun dare ƙarfe uku ba wuta rana ya yi duhu jama'a ya yi duhu to annabi ya ce biya mu aka yi don magani kan lailin murni amma ya baka in ga wani ja a cikin wutan ya ɗanyi kwalkwal a yakin ne oh la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu Allah mu roƙe ka Allah ka yi mana kariya da wannan wuta domin da kika mana ba zai iya ba ko wutan duniya na ga koya ka haka dan sa hannunka takan ɗaya ya yi yawa har ya gama yawo idan wani a ruwan ruwan da ake kusan ya nan ruwan da ya zo shi a cikin yau lokacin da ya narke din nan a ɗauko a fara maka a tafin hannu ina ga hannunka na ya gama ko ya gama ba ba zai wutar jihar nawa kuma nan gaba za ku ji daga bakin manzan lalace in mutum kiyama ita kanta wannan wutar da duniya za ta rinka kuma tana ta don Allah ko a hammatar goyi ta ba ta ba ko ba ba gidan to kai ma ba so mun gani ne kai ma ba so mun gani ne abin da ya koro ɗaya da cikin rani ya fara a wuta na bala'in da ke ramun da hutun ba kaga dan gida na gudun gidansu dan gida bai na gudun gidansu dan gaya maka akwai bala'in gidan Allah ka mamu ba.
وروي عن يزيد هنا مرددي هنا مرددي dan murdewi annahu kana la tanqatu jumu'u anhu shi ne ya kasance kullum shi wannan waliyi kullum hawaye idan su bai yankewa kullum a kuka yake kullum kuka yake kuka kuka hawaye bai yankewa daga idansa shi wannan waliyi
wala yazalu bakiya ko baya kusewa kuka yake kai
fata ala an zalika wasu ila anzali sai aka tambaye shi malam me yasa kake na kullum hawaye ka bai yankewa baka kusewa kana kuka kullum kullum kuka
fata ala sai ya ce law anna allaha لو أن الله تعالى أو وعدني بأني أجاب لو أذ... لو أذنبت ذنبا
to لا- ita inda a ce Allah ya zo alƙawarin cewa لو أذنبت in na aikata wani zunubi لهم zai sa a kai ni ɗakin ba haya masu ɗakin ba لا haya أتبني wani لا أتبني في الغمام ina yi ɗakin ba haya wurin da zan dawo نعم inda ake yin bayan gida نعم ake yin boli نعم ba hawa hayan gaba ba aka ce da baka zai yanzu muna ga kuna ko muna yin ɗakin wanka ɗakin bayan gida ko ko Na'am.
a ga ake da na kullum wani da ruwa da amsa ko نعم kullum ana yawan wankewa a sa kayan ɗauki ko نعم su aizan da su haihu ko نعم da sauran su za a wanke ka naira ɗauki ba irin wannan ake nufi ba ba haya irin na na tarayya نعم in za a tafiya a kan gari in ka je akwai inda za ka an gina ba haya ne na na haya ko za ka biya kuɗi ka shiga kuɗin wanka daban kuɗin kuma yin bambani daban kuɗin kuma yin bayan gida daban haka ne ko an kuma duka za ka hada shi na kuɗin shi daban to da ana irin wannan da ana ka leƙa mai za ka ji واري wa'adi ko saboda yana ɗiban gafi iri iri da mai zawo da mai guda bayan gidan da mai fata-fate ko suka ina suke tsugunawa أقول suka a wurin to misalin irin wannan ya ce inda Allah zai mutu alkawari ya ce in ya saba masa in ya yi zunubi za a sa shi a irin wannan gidan a kullum shi har abada أبدا har abada لكان حقا علي أن لا تنقضوا دموعي to ya zama dole ya zama wajibi a kaina hawaye ido na ba zai yi ba kuka ba zai gamu da ni ba to jama'a ku ji bayan Allah ba ita shi ko da ajin ba haya ne Allah ya yi alƙawarin cewa in ka yi sabo za a sa sa ka a wurin a kulle ka har abada ita ba zai yi na kuka ba to balle ba ba haya ba ne wutar jahannama ake gaya maka نعم فكيف to و- و- وقد أو
ya rabu da mala وقد أوعدني أن يحبسني في النار قد أو قد عليها ثلاثة ألف سنة ita ina ina kuma ga shi Allah ya mun alƙawari cewa in na saba miki zai sa a rufe ni a cikin wutar jahannama wanda aka zuga ta shekaru dubu uku shekara dubu ɗaya sai gazu dubu na na biyu sai farafon na ƙarshe kuma sai baƙin kirin نعم ina a ce a wannan gida ne za a sa mutum makashi manzo Allah ya ce ba in za a kai mutum wata jiha nan ba ba wai za a kai jiha da kake nan bane ba inda inda inda za ka irin wannan zuba wallahi tallahi za ka ma Allah wuya domin idan an je ba ka hukar ka ita ce mutum ma sun yare ka tafiya jama'a da mutum wani a yanki ta kare saboda bala'in wuta annabi ya ce yanzu a kai dan wuta wuta ana mai da shi girman sa gaban daga baka zuwa Madina mazauta da gaban daga Sokoto zuwa nan daga Sokoto da- zuwa nan ya yi nisa ko Kano zuwa nan haka za a mai da dan wuta ƙato sannan kuma haƙoransa kowanne kaman girman dutsen ƙoro sannan kuma kafarsa kafar sauro ya kula da kauri amma kuma ka ji ko kuma ko ba mu zai kai ba duk nauyin jikin na kawai yana nan dala wanda kan musiba din nan wanda cikin su yake ba da yawa sai dala da yake wa da shi na da baya duk mutumin da ga da nan na haka nan haka ya sama ya zama jirgeji dan ya wata wahala awa to kama sawo ya fi na dan wuta kawai amma kuma kama ko ba zai kare ba sannan kuma da kayan cikin za a ko a cikin a cika kunamai da masirai kowane kunama ɗaya kamar girman jaki kamar alfadari kowane kunama ɗaya kowane maciji guda ɗaya kuma kamar girman wuyan raƙuni maciji ɗaya tsawon jirza'i dubu saba'in ne a jikinsu akwai haƙora na tsara dubu saba'in in ya buɗe mai kuma kuɗi guda ɗaya ba su ma za ce in macijin wuta ya samu ɗan wuta sai ya shekara dubu arba'in zafin wani jama bai ɗabi ɗaukewa saboda zafi na ma zai rage ɗaukewa ya da kafar ka zuba wa gishiri ruwa Allah kai wani gaba kunama kuma kowane kunama na wuta yana da bindi bindi bindi dubu saba'in kowane bindi ɗaya akwai kari kari kari guda dubu saba'in kowane kuma kari akwai guba guba guba na na harbi guba na ruwan na ruwan harbi kala kala daban daban dubu saba'in wannan bai kama da wannan ba wannan bai kama da wannan duka wannan bala'in akan mutumin da yawa Allah girman kai Allah ya ce bari ce bari bari ba manzon Allah ya ce bari ce bari bari ba amma sai ya wata wai wai wai ce mu ya mutu da ne ce mu ka wace wuta ya kai manzon Allah ne kana jama'a duniya akwai kuma manzon Allah yayin manzon Allah zai yi magana kana kawo wani sai na ya ce idan kun ji wani abu an ce ni na fada kike ku auna shi da Qur'ani da hadisi in ya dace ku rike ni na fada in ya saba ku watsar ƙarya aka murji da su jani sai Ibrahim kuma ya ce wannan dariƙa dariƙa ma'ana da fadl wa rilwani ko sai ce ne usita bi sunnati wal qur'an sai jama'a a dalilin na da muke gana ba ne jami'in ga abin da ya fara bayan kan da rubuta yawa ba ji ba sai fara yi ga abin da ya fara da ka ba wani lamini da sai mu yi maka lamini ke na kan maganar mallan Allah kuma shehu ya ce idza fara kan ilmuna kan kanji ko sirtu ne wara'ahu amma sai bayan wannan yawan ba eh fasar mai yi ko ita idan annan muhammad ya sa'a ba na nema yake sawa amma duk inda manzon Allah ya sa'a to ni a wuri na tafiya na ya kare ko an ji da sai wani ruwa ce yana ruwa ne ba don wani abu da yake ga abin da idan manzon Allah ya gani ya taka inda amma manzon Allah ya taka ya zauna inda manzon Allah ya zauna kaga jama'a wani da hankali Allah is no father or no mother, no son, no brother, kuma no ethnic. Ba zai kace Allah a rago ne, ba ka ce Allah Allah dukun ne, ba ka ce Allah Allah fulatan ne, is not one. Allah is Allah, Allah ɗaya ne, yawwa. Ba bare bane bane ɗaukuta na yi son kai ba ba hauce ba ne ko ba balarabe ba ne ko shi ba aljani ba ne ba mala'ika ba ne shi ba ƙasa ba ne kuma shi ba sama ba ne kuma shi ba iska ba ne shi ba dutse ba ne shi ba tikiya ba ne shi ba rana ba ne shi ba wata ba ne kuma shi ba dare ba ne kuma shi ba yini ba ne kuma baya wuri kuma baya zama shiru Allah kenan Allah kenan laisa ka musulmi kalma ba wani abin da ya kama da abu ba su ya kama da wasu ke na magana ya ƙari ya ƙari ya gama alwai an gama an gama ne ai an gama kenan sai ka ji ka a garin aljanna kana tare da manzon Allah to an gama amma wallahi sallahi muna duniya ba a fara wa wasu ba eh ba a fara ba ran da aka ce ka yi ido da mala'ikan mutuwa ga shi kana kallon sa yana kallon ka ga ƴaƴanka da matanka ga ƴan uwanka da abokanka da masoyanka da mamakiyanka kowa ya zo kan kai zai kalle ba sai ya kawai haka ya girgi na kai yana matsa hawaye yana tara hawaye ba abin da zai iya maka وقيل مرة وظن أنه الجواب رانا تاكبت على قدرانا ba abin da wani zai iya maka in an kawo wani gida ne wani waye su fata zo dokta ba abin da zai ba ya kai zo ya aura ne ya aura in Allah ya kawo lokaci ko an ne ma hanyar da za a sa jinin ko ruwa ba za a samu ba to magana biya magana biya kowanne ya biya jinin ma ba zai shiga ba ko an sa maganin ko ko ruwa aka sa aka zuba sai da kawai yana gangarawa da haka ya ja makotin ma ya ja ruwan ya haɗiye ba zai iya ba amma ga mutum kai ba kowa ba kai is not is not nothing كما قال كثيرا أربعة مهلكة للعقل أنا ونانا ونانا وأبي ولديه abu guda hudu ke harkar da bawa abu guda hudu ni ni kaiwa kaiwa ka san ni ka san ko ni waye farkon ka mani ne tsakiyar kuma da fitsari da kashi ne in suka in suka fito da Allah da zaji kana komai girman mutum a wurin ka idan iska ya fito daga cikin dubura ko da zaka ne sai ya haifi wurin zaune don me kunya sai gani ya kowa ya gani babba ne amma wani za a ji sannan ƙarshe ko za a iya kamar jara a je a zuwa a rani a ji ana kwarkwata ta ce a ta kusurana la ilaha illallah za a ganye kusurin ƙasa a lokacin ba da iya ma komai da ƴaƴanka da ƴan uwanka da matanka da waye da waye da waye kuna gawa su kuna ba cikin ƙasar nan abin da tsayawa abin da tsayawa sai ne wannan mu da bira kowa zai zuga ƴaƴan matan da daga irin Allah saboda ita wani banza zai zo da kukurin ka ki bin Allah ka ki sadaka ka ki ibada saboda mata kana mutuwa tana gama ta gaba Allah ne da yi eh ban ji ba aure in ta aure wani ta saka sabon gado wannan kwanta kai din nan ya zama da ne za a yi sabon kujeru ɗakin ma za a saka sabon sabon fenti kuma za ta yi sabbin zannuwa kana nan kana fama da bala'i a kabarin shi ko ina nan yana kwanta da matanka shine ne a mai nuni ka cewa wa ya gano ba'alu da suka fi tura biyu an ban matanka zai kaɗai ta da gadonka matanka naka ne amma ba biya zai ya gada kuma da kuɗin da za a yanka miji farfesu yana ɗiba mana ya gama kuma ya je kan matan naka kai kuma ka ji jin Allah an ji amar da ka kuma wallahi a lokacin inda a cikin bacci za ta ganka kana yawan zuwa ka wacce dana ya ta yi haka yadda da gudun wani sabon malamai sai da mara jallo a taimake ne da kurci wallahi mara ko jama'a ko jama'a mu ji tsoron Allah wannan rana kamar yanzu ne kana zuwa rana ina ce wunan mu ina ce wunan mu yanzu ni da malam shekara ashirin baya ne mafi mun yi zama rana na tambaya da ma shekara ashirin da biyar ko talatin baya ne mafi mun yi za ba yi zama suna tambaya lokacin kankan suna nan kai ma an ce malam ba ka ce na ba ko ba ga wani nama tsara ya mai na kuɗi wanda ake ce manyan gari yanzu shekara talatin bayan kuku a yiga na tsoron jama'a shekara talatin ne wuce baya wanda aka ce musu manya a garin nan yanzu a ce alajuwa ne alajuwa ne alajuwa ne shekara talatin da kuma na wuri ba kuma ba ne zara wa'yan sabbi idan suke suna zama idan suke sun tafi lahira ku jama'a mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah wannan wuta da kai kuke kuke ji ba ba fa daga baki na ne ko bakin ka ko bakin wani ba a'a daga bakin da baya ƙarya ne annabi Muhammad kun ji abin da manzon Allah yake faɗa mana kun ji wannan malami yace wallahi ba zai je da kuka ba misali Allah ya ce ya masa alƙawari in ya saba masa za ka ga cewa ya ce ba haya ne a kulle ya zauna a wurin har abada ya ce wallahi ba zai ba zai da ba zai wutar jahannama amma mutane ba shi ana faɗa kamar ana zubawa a ruwa wani magana ba yana kallon ka ne yana ganin kamar ta duniya ne to in in ta duniya ne dana kawai ta duniya ne ina tambaya jama'a kawai ta duniya ne da kan mu kama iyayen mu kafin mu ta aure ko mahaifiyarka da ta haife ka ta rene ka ta wanke bayan gidanka ta wanke mutsarinka ta maka wanka ta sa maka wando da riga ta baka abinci za ka kama da hannunka ba ta kabari wannan ba sai an gaya ba mahaifinka wanda shi ne ga makaranta shi yake baka dinki na sallah ya zo da suka iyayen lokacin suna nan ina ruwan mu ina ruwan mu da ma mu je mu wuce gwamna ne kawai ne babban wafiyar har maka ji muna ko mutu laura Allah yau da miya koka kullum gida koka koka yanzu wa rawa yanzu nan kuka ma ne na yake zaro yanzu kana ko tuna da kanka ya ya kuma yana musiba dan kawa to Allah ku shi na kullum koka kana da zaka yi kware da gariya ba kai ma da gaba ana ma abin da ka faɗa to jama'a mu rinka duba irin wannan mu rinka tunanin ina iyayen ina kakanin ina malumin mu ina shehunan mu ina wa'anda da idan muna yin abu kuma ke zuwa a ce zo mu magana mu bane ko in ka ma Allah zo dole ka bane ina kuke da kai ne mai kira wani baba sai ka dago ana baba da kai ne mai kira wani dattijo dattijo sai ka dago ana cewa dattijo dattijo kawo haba sai an gaya maka da kana yin tawar rubutu kai tari kai dambe kai nauki kai kama yanzu ba ka fara zai fara yanzu ya yi mana yawa ya yi mana yanzu sai dai magana sai dai magana kawai kan kun yi zama zan je an wa'a da kuma yi kare wani wuri Suna ga wani mutuwa. Wallahi da ba kullum ana mana wa'azi. Wallahi. Kai kada kana kana da wani canji a cikin jinka. Kana zaune da wani jinka na wani irin irin wani irin yanayi kana jin canji canji a cikin jinka. Sai an maka wa'azi. Sai an gaya wa mutuwa na zuwa. Sai an gaya wa cewa lahirar na gaskiya ne. ko zama abu da daga bakin manzon Allah har ka yadda wani ya zo ya roƙe ka ce wai kai kai kai komai ba komai haka ya kai manzon Allah to ga shi daga bakin manzon Allah annabi yana ga wani mutiyaye kuma kullum muna fadi muku cewa Allah nan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kullum wa huwa al-ahad Allah ka ba mu sa'a kuma ba mu mara
قال البكي رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن جعفر قال أنبأنا إبراهيم بن يوسف إبراهيم بن يوسف يا بام الأباري قال أنبأنا أبو معاوية أبو معاوية يا بام الأباري عن أعمش يا جل يا أعمش عن عن عن مجاهد يا مجاهد غور مجاهد رضي الله عنهم ya zama da fasata gare su baki daya da tsirayen marka kallon قال yake إن لجهنم جباب to ita jahannama tana da wasu rijiyoyi na da wata rijiya ko me rijiya wanda ake je ake jawo ruwa ko to ita na jahannama ba ruwa ba ne na wuta ne na wuta ne tana da rijiya rijiya dubu saba'in kowane rijiya akwai akwati akwati dubu saba'in kowane akwati akwai maciji na wuta dubu saba'in akwai kunama na wuta dubu saba'in duka wannan akan bala'i akan dan adam da aljanu shi ma ragobi da suke ganin suka suka jijin nan su raguna suka shi da rago su awaki shanu raguma tsuntsaye duka ruwan in kiyama ta yi Allah zai sa musu kisasi da tsawon da ya soki wani anan duniya sai a sa wanda aka soka a wani wuta ya rama bayan an gama sai a ce komo su rama ko da mata baya shi da kaji ƙarshen amma da Allah yake faɗi ta sai ce waya ƙola da kafiru ya laitani kuntu tuhaba haka ne ko kafiru ne ce oh ina shi ma ya zama turbaya ina sai kaje ai Allah ya faɗi wannan Allah ya faɗa kace ƙarya ne har ma ya zama je wutar su malaiku na sun da yesu alam ya ci ku nazirun qalu bale wa qad ja'ana nadhir فكفرنا وقلنا ما نزل الله من شيء لقد جاءوا يرسلوا ne ba a zan nan da zan muku bane ko da ba zan waye waye da ba sai sai ya mu amma mun karyata mun ce ba wani abu da Allah ya sauka in ka bi da malaman nan ba ka ja ruwa ba ba kuma so da haka ba ba kuma so da ba to ka je ga bai ne nan da kan yi wannan ne ruwa da ga ba shi da kan yi ina ruwan mala ko to ko san mala no to ko sa aboro tsorono gyara kayanka bai zama kwanciyar warbar ba shi ma malam kullum neman tsarin ike yi ka samu wanda ya maka malam gyara ai alheri ne ko inda Allah ya gada ma sai ya bar mu bai aiko kowa ba bai ba mu wani littafi ba in mun gama rayuwa kuma ya ɗibe mu ya zo ba a wutan Allah ya gada ma da ya haka amma saboda ƙauna saboda mai gidanmu uban gidanmu annabin mu manzanmu annabin muhammadu Allah ya aiko mana shi ya ba shi littafin da ya bi dukkan da tafi alƙur'ani sannan kuma shi kuma ya bar mana manya-manyan zigazigan maluwa yanzu mu dai a ɗariƙa nawa muke yi nawa muke yi jama'a ko na mutum tuntani waye halifarsa sai hulbata kaga an gama an gama yankan hanzari a wurinka an gama yankan hanzari ba kai da abin da za ka faɗa ka jira to kun ji a cikin jahannama akwai rijiyoyi na ne
wahayatun ta amsalin naƙi buhu sannan kuma akwai macizai kowane maciji kamar girman wuyan raƙumi irin raƙumin nan taguwa sai katar rakumin nan wa taribu kuma akwai kunamai ka amsalin bigal a tsohuwa a turu kamar misalin alfadarai ko a yan alfadarai din nan
faya saboda girman girman girman kunama na ka san a kunama ma bakin kunama ya kuma bala'i ko kwarai kuwa inda ma da bakin kunama ya harbi mutum da barbarin wani da ya wani barbarin ko domin shi wannan bakin kunama in ba mai da hankali ba ba mutuwa ya zo ne
kwarai kuwa saboda wani sauran Allah shi kunama in ya harbe ka shi da iya ji kamar namiji ne a wurin mace amma kuma kai ko ba me ya baka shi bala'i sai ga ana neman maza maza ne a yi alwar maza asibiti da zai mutum da zai babban mutum yana iya yana yana hawa yana kuka ɗan ƙanƙanin ƙwaro ƙanƙanin ƙwaro ya ana kan kuɗi ba Allah yana kallon wani wani wani ya ga dama na ce a kurje kalan da kuka zama da kuma wasu yan kankana kwari zuwa kore mu ko ba ya ga ranar da ma eh an da wani da kuri ba gaba ya zuwa kore mu eh na ga rawo da Allah jama'a ko da kuren zuma ne Allah ya turo ma duniya ko ya sa ba sa mutuwa ko an sa kemika ko an sa ba da ba su matsala ba ba na yi wani salati zama abu da tsoron Allah kun ji wayannan kuna mai girman su gaban girman alfadari bakin alfadari na fa yahribu alin na alin nari ita to saboda bala'in su wayannan kuramai da wayannan masirai ha ila tilal ana sayyid cikin azaba na wuta idan wuta bala'i yayi bala'i musiba yayi musiba yan wuta za su kuɗe daga cikin wutan su koma bangaren masiran da kunaman
fa ya'khudhu shafaf
shafa'u kunna ko ba kai cewa to idan muka dawo bangaren kuraman da masiran masiran na da rinka kama leɓen bakin da su rinka ballewa da sun kawo tafka za su kama leɓen bakin don wuta su balle leɓen
ya kashi sanna ma baina sha'ai sannan kuma suna karkan tsakanin gashi da nama suna yagawa suna ja suna karta dan wuta ina ihu saboda kumbansu ma wuta ne ga haƙorin wuta ne ga kuma guba na- na harbin- na- na harbin shi tsaron masijin
ta فما ينجوزهم مثل إلا إلى الحرب إلى النار idan mace zan na faɗa faɗa abu a game da wa'annan kulamai ba abin da zai tsira da zai kula kuma wato ba ma'ana su ƙara komawa cikin mutum wato a lokacin bala'in wurin masjidin kuma ya huta Allah ka kiyaye آمين ko ina ba daɗi kana yanzu ko a ba cin abinci ba ko na zai ba mutumin da ya cika ciki ya yi tim yanzu da aka mana mutum ya ci abinci ya cika ruwa sai ya zama ba daɗi ko ya zauna ba daɗi ya kwanta sai ya kuma da yana to annabi ya ce a kafa kuke gida uku ne gida cikin ka ka raba shi da bada mai kuɗi kashi ɗaya abinci kashi ɗaya ruwan sha kashi ɗaya kuma numfashi to duk ka haɗa da wurin numfashin da wurin ruwan duk ka haɗa ka lafta abinci ka yi ka yi albalor amma Allah rahimi da yake ce sai a yi azumi za ka tara kayan buɗe bakin in bayan la'adar ya yi duk abin da ya gani kai ya fi ne wannan dan wake ne kawo zo ɗari biyu zuba ko dan wake ba ya bai abin ne ya ce kawo nan dan ɗari biyu dan wake ba ya gane ya zo ko kai so duk abin da ya zama cewa mai azumi ya gani ne kamar zai gama da shi ko ba gaba ne sai ka tara kayan mu da baki ba za ka ga wani suka mu a zaka na fara irin kamar shi da rabi din nan ya zo ya je ba fara ya ya ya ya yi fara da mu ba fara gaba ne ya ya ya zo da ya kame wani ma za ka ya ka ya ya ka ba wani sai ga ya zo kunan zaki ko kuma kunan kunan kauri sai ga ya ya ya har haka ya ya zama standby azumi ko Allah amma da an kira sallah da ya su guda ɗaya ko ya ta guda ɗaya ko shi kuma sai da kuma ya dawo ina kyautar dole da shi kai duka ya zo ga alade da shi wata ne wani goshi domin azumi gidan kowane amma akwai kyautar dole akwai sadakar dole eh ba kuma nan wa babban da balabare dan wa bare wani yana tafiya cikin ruwa ya dame sai ya ga rijiya sai ya zo ya tsaya bakin rijiyan ba gugun da zai sa ya tsaya yana leƙawa ka ya ɗan soku yana leƙa cikin rijiyan akwai ɗan kuɗinsa a aljihun gaba sai suka sundare ta cikin rijiya dan gwamna ya yi shuru ya ce Allah ta yi baraka Lala, a tsakanin na Allah ne? Lala ne, ba haka mai azumi. Duk kayan da ya sa daga cikin ke zaka ɗauka, to kowa ya ƙuri. yanzu ba wanda zai yi azumi bai aji abubuwa da baki ba yana da wahala Allah da ya ce mu yi azumin zai baka yadda za ka yi komi sarautarka sai ka samu ɗan wani abu da ka aji to Allah ka ba mu ba ku jama'a mu ji tsoron Allah mu yi ƙoƙari duka wannan wuta da ake ta magana nan fa akan mutum da aljani ne
وروي عن عبد الله an wasu daga Abdullah بن الجبير ɗan Jamilu عن رسول الله صلى shi الله kuma ya عليه ji وسلم daga manzon Allah tsira da mutum Allah ku tabbata gare shi
مم. قال yace فإن في النار حية yace ku sani a cikin wuta akwai matizai مثل آثار الإبل misalin girman mutum kamar girman wuyan rabuni سلام Allah ai rabuni yana da girman wuyan ko وريقا to haka girman matizai yake irin manyan rabuwa na ba ƙananan ba
تلسأ أحدهم za ta ringa tsarin ɗan wuta لسأة tsara يجد حمنتها أربعين حريفا to in mutum wuta ya samu dan wuta sai ya shekara arba'in zafin wurin da ya zuwa la ilaha illallah muhammadur rasulullah kuma ba shi ba shi ba wurin gudu ba wurin gudu lala malam yanzu ko nan akai mutum sai kuma ya sanda din nan ba ko wani wanda ke da sunan wurin jama'a sai a sa mutum a wannan wuri karamin bala'i ne a damar da na na suke bayan gida na suke yin bauri kuma ta kare wurin akwai manyan gaggar suna nan da ciki sai an maka gyara ko ko a tashi a ɗan mumma sai ka maka wani barka da ruwa inda wani abu kuma ce ko ba ga wani ko da Allah ko wannan gidan kawai da duniya ka je a sa mutum a gidan Allah ka kai a wannan zafin da na yanzu yanzu ma muna wanda ke yanzu Allah ya yaya yanzu wani a waje haka nake kwasan na a waje sai ga mafici a hannunsa sai da bawon bibitawa ya ce da riga kamar zai tsara والله to balle wutar jahannama jama'a kan mu zo mu ɗauki abin da ba za mu iya ba jikinmu nan ba zai iya ɗaukar wuta ba ne وأنا في النار أقارب ita kuma a cikin wuta akwai kunamai كأمثال البقال ko kuma girman su kamar girman alkadarai تلسأ أحدهم shi ma kunaman yana harbin ɗan wata harbi يجد همتها أربعين shi ma idan kuna ma wuta ya harbi dan wuta sai ya fi kasa al'arba'in نعم Allah ya kiyaye mu. kuma a cikin goma ya bota kuma ba za mu wuce abin da magabata suke yi ba kamar da wuri a wadawa yanzu wanda za mu kai sha ɗaya a nan mun takura kuma ko takuru kuma manzon Allah da kansa yana bijiro da sahabbai wa'azi ne lokaci lokaci ba kullum ba kuma dai karatun daga azumi sai azumi sai za mu ne wasu kai sai ya kuwa zama lafiya ko نعم kuma ku duba dukkanin nan ba inda ake jama'a suke da halatta kamar nan ko me yasa manya sun kafa ba abu da aka ce manya sun kafa mu wanda ya ce wai ya zo yana son huta wannan abu aiki ya same shi zai rubu zai ce rubi in ji mutane mutane haɗu da bala'i to wannan karatun da muke yin nan ya fi shekara ɗari ba don ba sai mu mai wai fara ba shi ma ya gada ne a wurin malamin da sai malam mamu da ko نعم radiyallahu anhu sun manyan suna nan ana yi da masallacin gidan alƙali ne ko sarki a ta ake samun ake yi kalmatar na samun suke haɗuwa ko manya a lokacin gaggar su yi karatu ko kuma in sun gama su yi addu'a su tashi daga baya kuma Allah ya gangaro da abin gashi zuwa nan da da ba ta ke yi ba su yi abu نعم ba ba da sarki lokacin da ma duka ba wuta ko sai ga flight ko da san mace ce wani ba ga fulatin da irin masuwar mutum na ce kuna wani gaba ya ka samu ga fulat Allah ya ji ganin ladan wani sabo ko da ce mana a rabu ko nake kunnawa da gida ce ma da yaya Allah ya kawo ne da abu da kiranu shi ko shi ko dokin ko ya haɗa kuɗi ga irin nada wannan bawa Allah ya yi aiki ya yi aiki da kuma babu kulli ko wannan babu kulli su sun yi aiki ba shi to ana lahira to kuma ga ba hanyar muna ruwa kuma ga wani ko yanzu ko gobe ko ko dai ولو استعلم ثم عرفين بعدها كل يقدر يقول لنا نن خلنا تكاتبي
فلا بد من يوم كثير الى الخبر Allah ya fasa lahu Allah ya fasa kwanciya su kun ga ba dan ba dan Allah aka ba ba zai nahu yanzu akwai wani da zai yi da aka ba su tumu kuma sai wani mamu da ya ce mutane sun mai tafsiri ya kaba a can karo kaba a nan sai ya dawo da rage to ga shi muna ganin ka hawa ta mu kullum kullum a lokacin sai ku ce ku mutu ya fi tafsiri ya iya tafsiri ba ya iya kaza kaza kaza kaza ba yanzu akwai wani da ce ba ba iya tafsiri yau akwai amma ga shi muna yin tafsirin amma ba a cika a wani tafsirin da wanda ake cika a nan me yasa wannan kafa manya ne manya ne zo kama kuma karatun baya kasan kowa wannan da ana yi sauran wurare a ce ai wannan da zai yi ina kasa wani ne amma na nan ba oh ina hannun Allah kuma Allah ya yana da shi da kayansa ko mun wuce Allah zai kawo ya zai fiye da mu wannan wannan tsori ne na Allah yanzu na kawo wani ce kuna ko suna na suna tsiri suna so mu dan eh Allah ba mu sa'a Allah ya ba mu sa'a kuma wannan shine alaman alaman manya kuma mawaliyan Allah ga shi sun gama sun tafi shi mara ma'una ya yi sai mara musa ya yi karfa sai haruna ya karfa sai mara babu ya karfa ga kuma ma yanzu mun muna tabawa yanzu dan za a zo da gani har malam dan za a zo ba kowa ya sauki za a kai ba ma mu ba masu jin magana masu jin wa'azin ma za a zo ba kowa yanzu asalin wanda aka fara yanzu akwai a duniya asalin wanda aka so makaratun da kuma yanzu babu mutane dan yara ne yanzu ka rage dan yara ne shekarun ba yawa amma duk sun sun sun zama wani iri kurmi
kaji wani can wai akwai ɗaya wai malami malami kira da nawa ne Ese una una cosa acá. Sí, yo la agua. Sala babu sa. Kuma ga dukkan mu nan kowa da waniya albarkan wannan rana ne wanda muka fara wannan zama kowa yana da bukatu Allah ya biya kowa bukatu yau ranar duk abin da kawai ya Allah a yau su wannan Allah zai baka muna fata Allah ya biya kowa bukatu yi salatul fati kaba ɗaya daya hadaya zuwa fadar manzon Allah salatul fati kowa ya shiga da wadda jama'a kowa ya wani bukatarsa wannan ba za a namu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya wannan masifa da ya addabi mu yan bindiga yan kwanta kwanta yan mutarari ga sunan masifa iri iri ga kuma mu kuma a gari ƴaƴan mutum ne mutu kuri dan wani suka ana